الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشي قبل كراتم أشكل التافه تذكرة المتعلمين بنعوت العلماء الربانيين للتافي واللفر معلم أستاذ الدكتور محمد الثاني عمر موسى حفظه الله تعالى yau muna safiya ta tara ga watan sha'ban hijira alif da ɗari hudu da arba'in da shida wadda kuma ya zo daidai da takwas ga watan biyu miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyar za mu tashi faɗin malam kunu rabbaniyina kunu rabbaniyina da malam ya ce yawa littafin take tazkiratul muta'allimina bi nu'utul ulama'ir rabbaniyyin mun shiga ko to to alhamdulillah to na tuna ma daga waqala mujahid الربانيون الفقهاء العلماء وهم فوق الأحبار مجاهد يتي أبن دا أكي نفي دا ربانية alfukaha'u al'ulama'u masana fiqhu kuma malamai wahum fawqal ahbar su sun ɗarawa ahbaru cikin faɗin Allah maɗaukacin sarki laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru da aka ce ar-rabbaniyuna wal ahbaru kaga an an yi atafin ahbar akan rabbaniyawa to sai mujahid sai yake cewa to to su rabbaniyawa sun ɗara wa ahbaru a girman matsayi eh girman matsayin su ya ɗara dukkan su malamai ne amma rabbaniyawa sun ɗara wa ahbar da wasu sufofi wa qala al-akharuna wasu kuma suka ce bal hum wulatun nasi wa qadatuhu a a rabbaniyawa su ne wulatun nasi majidinta lamuran mutane wa qadatuhum kuma jagororinsu shugabanni kenan وأخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال الربانيون الذين يربون الناس ولاة هذا الأمر يربونهم يلونهم وقرأ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار قال الربانيون الولاة والأحبار العلماء ابن جرير آه الطبري رحمة الله تعالى عليه ya fitar da asari daga Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam yace ar-rabbaniyuna alladhina yarubbuna an-nasa rabbaniyawa sune waɗanda wato suke gudanar da mutane wulatu hadha al-amr majidinta wannan lamarin yarubbunahum suna sarrafa su su musu tarbiyya yalunahum ai suna jibintan lamarin su وقرأ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار سيتي الربانيون كما يأي استنباط معنى ne daga wannan aya sai raba su arrabbaniyuna sune alwulatu sune shugabanni wal ahbaru al ulama su kuma ahbar malamai kenan laula yanhahum arrabbaniyuna wal ahbaru me yasa arrabbaniyuna shugabanni wal ahbaru da malamai ba su hana su ba a gane da haka sai ya ce rabbaniyawa kenan anan a fahimtar abdurrahman ibn zaid a fahimtarsa rabbaniyawa su ne shugabanni su ne waɗanda suke ne suke sarrafa mutane suke sarrafa mutane suke musu doka yawa su kuma ahbar su ne malamai to me yasa aka rasa mai hanawa tsakanin ainihin wato abinan tsakanin shugabanni masu iko da kuma malamai masu wa'azi قال الإمام ابن جرير الطبري آه ما لم تفسير يتي بعد ذكر اختلاف المفسرين في معنى كلمة ربانيين bayan ya ambaci sabanin malaman tafsiri a ma'anar kalmar rabbaniyawa ibn jarir dama haka yake in ya ambaci sabanin masana tafsiri cikin tabi'ai ko ko sahabbai inda akwai ra'ayin sahabi galibi kuma da akwai su Abdullahi dan Abbas to bayan ya kammala kuma sai ce wa aulal aqwali indi bisawabi yawanci haka sai ce to ni kuma wato wato mafi cancantar zantukan a wajena mafi cancanta bisawabi da daidai da zama daidai a wajena fin rabbaniyina cikin ma'anar rabbaniyin annahum jam'u rabbani ibnu jarir tabari yace a jam'i ne na rabbani wa annan rabbaniya almansubu ila rabban rabbani kuma an jingina shi ne zuwa ga rabban alladhi yarubbu nasa wanda yake sarrafa mutane yake musu doka wa huwa alladhi yuslihu umurahum shine wanda yake kyautata al'amuransu wa yarubbuha yake kuma wato yake yake yake yake sarrafa su wa yaqumu biha kuma yake tsayuwa da al'amuransu yake biyan su albashi yake tura su ayyuka yake raba musu aiki yake kuma ainihin wato tsayawa akan maslahohinsu fa idza kana al'amru fi dhalika alama wasafna mala yace idan al'amarin ya kasance bisa yadda muka siffanta shi wa kana al'alimu bil fiqhi wal hikmati min al muslihin kuma ya zama masanin fiqhu masanin hikima masanin addini kenan min al muslihina kuma shi kuma ya zama daga cikin masu gyara masu gyara al'umma ya rubu umuran nasi yana sarrafa al'amuran mutane bi ta'alimihi iyahumul khaira ta sanadin karantar da su da yake alheri wa du'a'ihim ila ma fihi maslahatuhum kuma tare da kiransu zuwa ga abin da maslahar su ke ciki wa kana kadhalika al-hakimu attaqi lillah sannan kuma ya kasance a hakan din mai hikima ne mai tsoron Allah wal waliyyu alladhi yali umuran nasi ka hada shi da waliyi majibinci wadda shi kuma yake jibintar lamuran mutane alal minhajin ladhi waliyahul muqsituna akan irin tafarki da tsarin da masu adalci na baya suka gudanar da mutane minal muslihina cikin managartan bayan Allah da suka wuce umural khalqi bil qiyam fihi ko yali umuran nasi alal minhajin ladhi waliyahul muqsituna minal muslihin minal muslihina umural khalqi bil qiyam fihi wato a kan tsarin waɗannan bayan Allah masu adalci managarta suka gudanar da al'amuran halittu bilkiyami fihim ta hanyar tsayuwa a cikinsu da al'amuransu bima fihi salahu ajilihim wa ajilihim da abin da yake tattare da maslahar ajilihim duniyarsu wa ajilihim da lahirarsu wa a'idatun naf'i alaihim fi dinihim wa duniyahum da kuma abin da zai dawo musu da amfani a duniyarsu da lahirarsu kanu jami'an mustahiqina dukka da waɗancan masu kula da ɓangaren addini da waɗannan masu kula da ɓangaren duniya mustahiqina sun cancanta annahum mimman da kala fi qawli azza wa jalla walakin kunu rabbaniyina sun cancanta su shiga cikin faɗin Allah maɗaukacin sarki walakin kunu rabbaniyina da su ake gaba ɗaya farrabbaniyuna idan hum imadun nasi rabbaniyawa kenan su ne dai wato ginshiƙin mutane fil fiqhi wal ilmi a cikin fiqhu da ilimi wa umuri dini da al'amuran addini wa duniya kuma haɗa da duniya walidhalika qala mujahid saboda haka ne ma tabi'i mujahid malamin tafsiri yace wa hum fawqa al-ahbari ai su waɗancan malamai abinan su su su su rabbaniyawa sama suke da ahbar li'anna al-ahbar hum ulama domin ahbar su ne zallan malamai war rabbani shi kuma rabbani al-jami'u ila al-ilmi wal fiqh shine wanda shi ya hada ilimi da fiqhun addini albasira bi siyasati sannan kuma yana da wato ido a shugabanci yana da kwarewa a shugabanci wa tadbiri da gudanarwa wal qiyam bi umurir ra'iyya da tsayuwa da al'amuran talakawa wa ma yuslihuhum fi dunyahum wa dinihim da kuma abin da zai kyautata rayuwarsu duniyarsu duniyarsu da addininsu kun gane ibnu jarir shi ya tafi akan cewa rabbaniyawa sun hada da malamai da shugabanni walakin kunu rabbaniyina malamai suna ciki kuma shugabanni suna ciki bayan ya kawo sabanin malamin tafsiri wasu sun karkata cewa malamai ake nufi wasu sun karkata cewa shugabanni ake nufi shi kuma sai ya haɗa gaba ɗaya ma'anar ya ce ai duk wanda yake sarrafa mutane yake tasiri a cikinsu to yana cikin ma'anar rabbani wanda ya riki ɓangaren addininsu da maslaharsu ta ibada da ilimi kuma ya zama mai tsoron Allah zai faɗa a ji zai sa a yi zai hana a bari to ba za ka raba shi da ma'anar rabbani ba sannan wanda kuma shi ma ya tsaya a kansu ta hanyar ba da umarnin abin da zai zama maslaha hana abin da zai zama maslaha samar da yadda rayuwa za ta inganta ta yi kyau domin addinin ma ya yi kyau to wannan shi ma ba za ka fidda shi daga ma'anar rabbani ba sai ce don haka kawai kalmar rabbani ta haɗa biyun shi ya sa ma mujahid ya ce ta ɗara ahbar saboda ahbar zallan malamai e rabbaniyawa kuma ba zallan malinta ne kaɗai ba e har da ƙarfin iko to wannan shine ra'ayin ibnu jarir Allah ya masa rahama wa qala al-allama ibn al-qayyim rahimahullah al-allama ibn al-qayyim al-jawzi Allah ya masa rahama shi kuma yace fal alimur rabbani a فالعالم الرباني مالمي ود ake cewa rabbani huwa alladhi la ziyadata ala fadlihi li fadli shine fa wadda babu wani mafifici da yake da ƙari akan falalarsa wala manzilata fawqa manzilatihi li mujtahidin babu wani matsayi kuma ga mujtahidi sama da matsayinsa ma'ana in mutum ya zama rabbani ya ƙure falala ya ƙure ijtihadi وقد دخل في الوصف له بأنه رباني وصفه بالصفات التي يقتضيها العلم لأهله ما لا يتي وقد دخل في الوصف له بأنه رباني زي شقا تكن صفا تاشد تواشي رباني لي وصفه بالصفات التي يقتضيها العلم لأهله wato siffanta shi da siffofin da ilimi yake hukunta wa masu shi wa yamna'u wasfahu bima khalafaha kuma ya hana siffanta shi da abin da zai saba waɗancan siffofin ma'ana dukkan wadda dukkan wadda ilimi dukkan wadda ya siffantu da siffofin da ilimi yake hukuntarwa sannan kuma sannan kuma ya zama yawo fanta daga siffofin da suka saba wa irin siffofin da ilimi yake hukuntawa to wannan zai shiga cikin ma'anar rabbani wa ma'anar rabbani fil lugha abinda ake da rabbani a cikin lugha ar-rafi'u daraja fil ilmi shine wanda yake da daukakar matsayi a ilimi al-alil manzilata fihi wanda yake da babban matsayi a cikin ilimi wa ala zalika hamalu qawluhu ta'ala laula yanhahumur rabbaniyun akan haka suka dauki suka riki fadin Allah madaukakin sarki laula yanhahumur rabbaniyun wa qawluhu wa qawlihi kunu rabbaniyina sannan da faɗinsa kunu rabbaniyina qala ibnu abbas hukama a fuqaha ibnu abbas yace ku kasance masu hikima masana addini wa qala abu razin abu razin malam yayi baka yace shine mas'ud ibnu malik al-asdi yace ku kasance fuqaha ulama masana addini malamai wa qala abu umar az-zahid shi kuma shine muhammad ibn abdul wahid al-baghdadi gulamu sa'lab ya ce sa'altu sa'alaban shi kuma ya ce na tambayi sa'alabu shi kuma shi ne ahmad bin yahya ash-shaybani an hadal harfi wa huwa rabbani na tambayi malan sa'alaba dangane da wato wannan wannan kalma alharf ana ana nufin kalma na dangane da wannan kalma ta rabbani fa qala sai yace sa'altu ibn al-arabi ni ma na tambayi malam ibn al-arabi shine muhammad ibn ziyad al-hashimi fa qala sai yace man wajen amsa idza kana rajulu aliman amilan mualliman idan mutum ya kasance masani kuma mai aiki da abin da ya sani kuma yana koyarwa qila lahu hadha rabbani za a ce masa wannan rabbani ne fa in kharama an khaslatin minha idan kuma ya rasa wata sifa daga siffofi ba ilimi ko ku ga ilimin ba aiki ko ku ga ilimin ga aikin amma ba koyarwa ba yau kowa amfani lam naqul lahu rabbani ba za mu ce masa rabbani ba aga rabbani kenan shine wanda ya hada mai ilimi da aiki da kuma mai da koyarwa qala ibn al-ambari anin nahwiyin ibn al-ambari shi kuma ya zo da nasa batun daga malaman nahwu inna rabbaniyina abinda ake nufi da rabbaniyawa mansubuna ila rabbi to fa an dan an jingina su ne zuwa ga ar-rabb daga ar-rabb ne sai aka jingina su zuwa ga ar-rabb wa innal alifa wan nuna zidata lil mubalaghati fi nasabi da alif da nunun din rabban a ƙara alif a ƙarshe da nunun ko to wannan alif da nunun din zidata an ƙara su ne lil mubalaghati fi nasabi domin kaiwa wato matuƙa wajen dangantawa wato rabbani an ce rabbani wato na Allah ke na Allah na musamman na Allah kama ta ƙulu lihyani wa jummani kuma da zaka ce lihyani da jummani idza kana aziman lihyati wal jumma idan mutum ya zama mai mai girman gemu ne da kuma sadi to sai a ce lihyani wato ka wannan akwai mai gemu eh jummani mai saje wa ma qararahu ibn al-qayyim khalafa fihi shaykhahu shaykh al-islam ibn taymiyah mala yace abinda ibn al-qayyim shi kuma ya tabbatar din nan tunda yanzu mun ga magana ibn al-qayyim shi ibn al-qayyim a me ya dauka rabbani abinda ya dauka rabbani in kun kula da karshen maganarsa yana ya karkata kan cewa rabbani wato mutane ne da ake nufi na Allah an danganta su ne zuwa ga rabbu wato mutanen Allah to shi ne malam ke cewa wa ma qararahu ibn al-qayyim abin da ibn al-qayyim ya tabbatar anan cikin miftahu dar sa'ada ne abin da ibn al-qayyim ya tabbatar na cewa rabbaniyawa daga rabbani ne khalafa fihi shaykhahu ya saba wa malamin sa شيخ الإسلام ابن تيمية يا سبع مالك شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه ذهب إلى تصحيح كون الرباني ومشي ابن تيمية يا تفزواغا إنغنتا كسنتي والرباني نسبة إلى رباني السفينة واتو واتو نسبتي an danganta ne zuwa ga rabbani safina wato mai tukin mai gudanar da jirgin ruwa walaisa ila rabbi ba wai zuwa ga rabbu aka danganta rabbani ba shi ne ra'ayin taymiya eh da malam ya faɗa na duba fatawa ga ta san fatawa jaladi na daya a ciki yayi magana shafi na 61 zuwa 62 ciki yayi magana ibn abana ibn taymiya shi ra'ayinsa ra'ayin ibn taymiya rabbani ba daga ba daga rabbu bane daga rabbanin safira ne shi kuma rabbani na safina rabban haka kalmar take alif da nun ba ƙari bane haka take rabban rabbanin safina ila ibn taymiya yace aka ce inna rabbani mansubun ila rabbi wasu suka ce rabbani an danganta shi ne zuwa ga rabbu fa ziyaratul alif wan nun kal lihyani ƙarin alif da nunun din kamar lihyani ne ga mai gemu wakila wasu kuma suka ce ila tarbiyatihin nasa a an danganta ne zuwa ga tarbiyyar da yake wa mutane zuwa ga wato yadda yake sarrafa mutane da haka ba daga rabu ba ne wakila wasu kuma suka ce ila rabbani safinati wasu suka ce a an danganta ne zuwa ga wato mai gudanar da jirgin ruwa wa hadha asafu ibn taymiya ce to wannan shi yafi fa innal asla adamu ziyada fa innal asla adamu ziyadati fi nisba domin asali shine in an ga nisba kar a kaddara ƙari yawwa kar a kar a kaddara ƙari shine asali sai dai in ba mafita sai a kaddara ƙari li'annahum mansubuna ila tarbiya domin domin li'annahum mansubuna ila tarbiya wa hadhihi taqtassu bihim domin su masu masu idan an danganta zuwa ga rabbanin safina ko to wannan dangantawa ne zuwa ga kalmar tarbiya wato gudanarwa ko sarrafawa wa hadi takhtassu bihim wannan kuma wani abu ne da yake bance su haka idan an danganta malamai zuwa ga tarbiya to wannan abu ne da yake bance su ne masu ne su ne masu tarbiyyantar masu gudanar da mutane don haka rabbanin safina shi ne yake gudanar da jirgin ruwa wannan aiki ne da yake ɓance shi ko mutum dubu ne a jirgin ruwan wannan shi kaɗai shi ne mai wannan aikin to haka rabbanin nasa mai gudanar da mutane kamar shi malami kenan wannan abu ne da yake ɓance shi babu wani da yake tarayya da shi a ciki sai wanda ya sifantu da sifarsa wa amma nisbatuhum ila rabbi amma idan ka danganta su zuwa ga rabbu wa laqtisasa lahum bidhalika to ba za su zama keɓantattu ba bal kullu abdin lahu fa huwa mansubun ilayhi a duk wani bawa na Allah za a danganta shi zuwa ga Allah ne dan haka waye ba rabbani ne in an ce su malamai an ce daga rabbu ne aka ce su na Allah ne to waye ba na Allah ba dan haka baka kawo baka siffanta su da wata siffa da suka keɓanta da ita ba ya ibn taymiya ce to hankali ya bata hankali yake nemo shi an gane ko yawwa amma nisbata umumin au khususin a imma nisbata umumin au khususin duk wani bawa wato abin dangantawa ne zuwa ga Allah imma nisbata umumin ko dai dangantawa ta gama gari ya halicci kowa shi Allah kowa ne au khususin ko kuma dangantawa ta musamman ta daban na keɓantattunsa walam yusammi Allahu awliya'ahul muttaqin rabbaniyin Allah bai ambaci waliyansa masu tsoron Allah rabbaniyin ba wala samma bihi rusulahu wa anbiya'ahu kuma haka bai ambaci annabawansa manzanninsa da annabawansa da rabbaniyawa ba fa innar rabbani man yarubbun nasa domin rabbani shine duk wani wadda yake yake yake yake yake sarraf yake gudanar da mutane kama ya rubbun rabbaniyu safina kamar yadda matukin jirgin ruwa yake gudanar da jirgin ruwa ولهذا كان الربانيون يذمون taratan saboda haka ne ma rabbaniyawan zaka ga wani lokacin ana kushe su wa yumdahuna ukhra wani lokaci kuma ana yaban su walau kanu mansubina ila rabb da a ce an danganta su ne zuwa ga Allah lam yuzammu qattu da ba za a taba kushe su ba laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru ibn tamiya yace in dai na Allah ne ya za a kushe su anan to me yasa na Allah ba su hana me yasa na wani musamman dina ba su hana su ba ba za ku kuce su ya za su zama na musamman na Allah kuma yanzu a zo ana challenge din su yace kawai an dauko sunan ne daga direban jirgi wa hadha min shaykh al-islam rahimahullah ka annahu dhahabu minhu ila qawli man qala mala yace wannan zance daga shaykh al-islam Allah ya masa rahama kamar tafiya ce zuwa ga ra'ayin wanda ya ce inna ma'anar rabbaniyina wulatun nasi wa qadatuhu kamar ibnu tamiya yana tare da masu cewa ma'anar rabbaniyawa sune shugabannin mutane wa qadatuhum jagororin su allazi yarubbuna nasa waɗanda suke gudanar da mutane ayyaqudunahu suke jagorantar su wa yaluna umurahum suke jibintan lamuransu wa fi ha'ula'i mamduhuna a cikin waɗannan kuwa akwai na yabo wa fihim mazmumuna akwai kuma na kushe wallahu alam Allahu alam na ga za mu dakata daga wannan gabar karfe nawa ne yanzu rabi da minti bakwai za mu iya karawa na eh nu'utul ulama eh ba za mu ɗan taɓa ba? E, a to, ai shi ma karatun ai lokacin ne in aka bari mu ƙara. Tun da yanzu nan gaba ɗaya na ga minti ashirin da hudu muka yi, ai ya yi kaɗan ajinta. Mu'utul ulama in rabbaniyi, malam ya ce siffofin malamai rabbaniyawa siffofin malamai rabbaniyawa lil ulama'in rabbaniyina nu'utun wa sifatun da haka yanzu waccar ma'ana ta ina aka samo rabba kalmar rabbani ba ita ce damuwarka ba siffofin da za a faɗa na rabbani yanzu su ne za su zama damuwarka yawwa lil ulama'in rabbaniyina nu'utun wa sifatun mala yace malamai rabbaniyawa suna da siffofi suna da siffofi nu'ut wa sifat wadatar yare ne kawai fi ilmihim wa da'watihim wa ta'limihim cikin ilimin su da da'awar su da yanayin koyarwar su tumayyizuhum an ad-dukhala'i wal muta'allimina alladhina labisu musuhal ilmi وتميزهم عن الناكبين طريق أهل العلم في طلبهم للعلم وفي سمتهم ودلهم ومن هذه النعوت ما لا يتي سنادا سفوفي ولا تميزهم عن الدخلاء ودا سكي رربي su suke suke tace su daga ‘yan kutse almuta'alimina masu shishigin malinta eh alladhina labisu musuhal ilmi waɗanda suka sanya wa kansu wato tagoyin ilimi suka sanya wa kansu suka sanya wa kansu tagoyin ilimi wa tumayyizuhum anil nakibina tariq ahlil ilmi sannan kuma siffofin suna suna bambanta su daga waɗanda su ma suka shiga suka kutsa salikina tariqa halil ilmi hanyar malamai fi talabihim lil ilmi wajen neman ilimi wa fi samtihim wa dallihim haka kuma kamanninsu da sifofinsu as-samt wa dal duka shi ne an-na'at wa sifa wa min hadhihi an-nu'ut daga cikin waɗannan sifofin an-na'at al-awwal sifa ta farko tahsinun niyya kyautata niyya al-ikhlas sifa ta farko wanda ya rasa wannan wa in kana niyya irin ta neman ilimi ta sha bamban da niyya irin ta ibada tsantsa niyya irin ta ibada tsantsa idan an shiga cikinta ba a canza ta a cikinta ibada ɓaci za ta yi kawai gaba ɗaya amma niyya ta neman irin ta neman ilimi to ana iya canza ta a cikinta cin lokacin da ya fara ba da niyyar ya fara ba da niyya ba da niyyar saboda Allah ya fara ba amma idan Allah ya masa tawfiki to sai kaga a cikin yana ciki sai kuma Allah ta'ala ya masa baiwar canza niyyarsa ya koma nema saboda Allah wani cikin magabata yana cewa mun nemi ilimi ba don Allah ba a karon farko amma sai Allah ya ƙi ilimin sai dai zama saboda Allah haka ne Allah ta'ala zai iya jawo ka shigo ka cikin fagen ilimi saboda za ka yi amfani amma a karon farko sai san da ka shigo ba da niyyar ba da niyyar Allah ka shiga ba ka shiga ne don ka ɗauki fansa don kai ma ka mai da martani ko kuma don kaga ana kiran malamai taro kai ma ya zama kai ma nan gaban za a kira kai ma a kira da kai haka ya kamata kuma ku dan ko wani aboki na lokacin da ta aka yi wata siyasa wani gwamna zai zai ta zarfi aka zo garinmu ana ana ana aka ce ana neman aramu za su gana da mai girma gwamna je ya ko ta tsohuwar babbar riga ya ɗauko shi rami lankaya duk wanda ya zo wucewa za a hana shi an za a civil defense da yan wani ne sun tattare yau ya gashi ya zo na da ka kwashi wuri a rama kuma da a rama wuri ya wuce a nan ya samo jarin sa Allah daga nan da ya buga wannan kiosk ɗinsa yana sayar da abubuwan sa daga nan shi ke da har gobe man da arama arama Malam yace al-ikhlasu shartu li sihhati kulli amali ta'abbudiyyi fil islam. Tsarkin niyya sharadi ne na ingancin kowane aiki na ibada a musulunci. Wal ilmu ibadatun azima. Ilimi kuma ibada ce mai girma. Iz hiya wasilatu ila ma'rifatil ilahiyat wan nubuwat wal ma'ad wa ghairi zalika min arkanil imani wa masailid din. Malam yace domin ilimi wasila ce hanya ce ila ma'rifatil ilahiyat zuwa ga sanin Allah da hakkocin Allah, ilahiyat duk abin da ya shafi Allah, ita ce ilahiyat. Wa nubuwat da sanin annabta da duk abin da ya shafi annabawa, wal ma'ad da sanin lahira, ilimi, kuma waɗannan su ne za su tara wa mutum tsoron Allah. Sanin duniya baya gadar da tsoron Allah, sanin lahira ce ke gadar da tsoron Allah. amma dan ka san duniya Allah ta ce ba ya arifuna zahira min alhayatid dunya wa hum an alakhirati hum ghafilun duk wanda ya gaza sanin lahira kwarewarsa a duniya ba za ta gadar masa da tsoron Allah ba shi yasa sanin Allah da sanin annabawa da sanin lahira ha to su ne suke gadar da da tsoron Allah ita kan duniya gurgudan yadda ka nufe ta gurgudan abin da ka rasa na tsoron Allah haka duniya take gurgudan yadda ka nufe ta gwargwadon abin da ka rasa na tsoron Allah. Wace sa magabata hatta malumanmu na wannan asirin da muke rayuwa suka rungumi zuhudu, saboda zuhudu yana taimakawa matuƙa wajen mutum ya kiwon imaninsa. Imani kiwonsa ake kamar yadda ake kiwon dabbobi. Kiwonsa ake. Da haka ba abin da zai sa imanin ka tsira da shi ya zama kammalalle kamar zuhud gudun duniya amma in dai ba ka gudun duniya to imaninka sai ya ragu da gwargwadon abin da ka damu da shi na duniya in kuɗi in mulki in shugabanci in ko menene in dai na duniya ne ka damu da shi to gwargwadon abin da ka dukufa a kansa gwargwadon tasirin da zai maka imaninka ya samu gaba za ka samu mun samu dattawan malaman da suka haramta talabijin har rediyo har rediyo sai ka sai ka dinga ganin cewa to ai wannan kaushin addini kaushin cikin mutum ko ka ko ba zai kalla ba ko rediyo ba zai kalla ba rediyon fa ana gama wa'azi za a sa waɗa malami ya dan zaga ban daki ya kunna tafsirin wani wani malami an kunna tafsirin ya dan zaga ban daki kafin ya fito an gama tafsiri an sa kiɗa an cashe na minti biyar kan ya fito ma a kan kunnansa shi ba abin ya fito a guje kashe ba ko ba haka ba Allah rufa shi duk abin da mutum zai yi tattalin imaninsa da shi kar ku tsananta masa duk abin da mutum ya ga cewa imaninsa yake kiyo wallahi kowa zai mutu za a binne shi kadai shi kadai za a tambaye shi idan ya tashi alkiyama shi ne zai ba da amsar ayyukansa a gaban Allah. To duk wanda yake ƙoƙarin tsare imaninsa ban ga dalilin da zai sa a yi ƙoƙarin addin da sai masa ba ƙauye sai an wayar masa da kai shi ma ya shiga cikin hidima da kuke ciki ba daidai bane ba. Duk da ya damu da duniya jarabawa ya samu. Ba daidai bane ba mu matsa waɗansu cewa sai mun buɗe musu da sai mun wayar musu da kai. Yanzu ko ‘ya'yanmu ɗa ne ya tashi ko ya ce ta tashi ka sa ta a islamiyya ka sa ta a makaranta tana haddar qur'ani ta yi ta hafiz ta yi waye waye da hijabinta da komai da waye waye da sauransu ka matsa ka kaɗa wa kanka hankali ka ce ai sam sai ta yi kaza sai ta je kaza sai ta je kaza sai ta je kaza mu duk ƙarshe bukatar dai dan a rayu ne ya za a ci abinci a duniya gwadon yadda mutum ya buɗe da duniyan nan gwargwadon abin da ya rasa na imani ina lalata na na ke zancen gaskiya ita masu ki bai taɓa zama laifi ba riko da addini ba zai taɓa zama laifi ba kaushi a addini shine guluwi mutum ya wuce gona da iri ya ƙara akan abin da aka saka shi amma kiyaye imani wajibi ne akan kowa ilimi hanya ce ta sanin ilahiyat da nubuwat wal ma'ad wa gari zalika da makamancin haka sanin hukunce-hukunce da mafita a cikin ibada min arkanil imani kama daga rukunin imani wa masailar dini da kuma mas'aloli na addini wal qa'imuna bil ilmi shar'i wa talabihi hum awwalu madhinnati li tahqiq al ikhlas malam yace masu tsayuwa kuma da ilimin shari'a wa tullabuhu eh wa tullabuhu da kuma ɗaliban ilimin shari'a hum awwal madinatin so su ne farkon waɗanda ake zatawa bi tahqiqil ikhlas wato tabbatar da ikhlas eh matsayayyu da masu neman ilimin shari'a to fa su ne farko farkon waɗanda su ne farko farkon wurin zato na tabbatar da ikhlasi tsarkin niyya fi a'malihim a cikin ayyukansu wa an yakuna qasdu ahadihim talaba ridallahi azza wa jalla ya zama nufin kowanne ɗayan su neman yardar Allah mabuwayi madaukaki wa laysa lahu fi nafsihi gharadun aw haja shi a kashin kansa bashi da wata manufa ko wata bukata a cikin ilimi bashi da wata manufa ko wata bukata a cikin ilimi da ta wuce neman yardar Allah shi sa ilimin addini baya samun wato baya samun gata da yawa saboda shi ana neman sa ne don neman yardar Allah. Ilimin addini ba ilimin albashi ba ba ilimin shiga manyan motoci ba ba ilimin gina manya-manyan gidaje ba ba ilimin samun maƙudan kuɗaɗe ba ilimin neman yardar Allah ne. To shi yasa sai kaga da an fara shi sai a tsallake, da an fara shi sai a tsallake. Sai a yi shi shekara ɗaya ko shekara biyu, sai a tafi ana a shekara goma sha biyu har da NYSC. to wannan ɗin ko bai zama haramun ba, to amma a cikin neman duniya ake neman lafiya. Da Allah ta'ala ya halatta mana in mun yi sallar juma'a mu tafi kasuwa sai ya ce ne, kun ga a farko ya ce fas'au ila zikirin lahi wa bai ku tafi ambaton Allah. Ya ce fa idza qudiyati salatu fantashiru ku tafi fil ardi wabtagu min fadlillah sai ya ce kuma wadhkurullaha kaseeran. ba in ka tafi nema kuma shi kenan sai ka manta da Allah bane ba haka bane imani kiwon sa ake don haka neman yardar Allah madaukakin sarki shine dai a cikin neman ilimin addini walaysa lahu fi nafsihi zaradun aw haja kashi da wata bukata a kashin kansa kashi da wata manufa a kashin kansa wa sammatu hadithun mukhtalafun وثمت وثمة حديث مخيف مخيف جدا لكل عالم وطالب علم وينبغي ألا يخطئه نظره دوما في مسيرته العلمية والدعوية ما لا يتي أكوي وانا حديثي وثمة حديث يتي أكوي وانا حديثي مخيف جدا وتوينا صورة تروى متقع لكل عالم وطالب علم da duk wani malami da kuma mai neman ilimin addini yana tsoratarwa matuƙa wa yambaghi Allah yukhti'uhu nazaruhu dauman kuma ya kamata a ce kar kallansa ya rinka kuskure masa dimin da'ima a koyaushe fi masiratihi ilmiya wa da'awiyya a tafiyarsa ta ilimi da da'awa kar ya zama kallansa ganinsa yana kaucewa wannan hadisin wato ya sa wannan hadisin a idon zuciyarsa ya zama da shi yake neman ilimi da shi yake da'awa a zuciyarsa kada ya kuskura ya kuskure ma akhrajahu tirmidhi bi sanadin hasanin li ghairihi tirmidhi ya fitar shi da da isnadi hasanin li ghairihi min hadithi ka'ab bin malik wasu masu rawana shi amma dai ya tashi hadisin قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم الله صلى الله عليه yana cewa man talabal ilma liyujari bihi ulama ko liyujari bihi ulama aw liyumari bihi sufaha'a aw yasrifa bihi wujuhan nas ilayhi adkhalahu Allah an-nar duk wanda ya nemi ilimi liyujari bihi ulama domin yayi tsere da malamai aw liyumari bihi sufaha ko kuma dan yayi runto da waɗanda ba malamai ba sune as-sufaha yayi runto da gidadawa aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi ko kuma dan shi ma ya dauko kallon mutane zuwa gare shi shi shi ma ya zama ana yayinsa adakalahu Allahu nara Allah zai shigar da shi wuta neman ilimin sa ba zai masa amfani ba kaga wanda zai nemi kuɗi don ya shahara wanda zai nemi kuɗi don ya gogayya da masu kuɗi ko ya nemi kuɗi don ya ya ya ya abinan don don ya zama ya ya fifita akan talakawa kaga ba ce zai shiga wuta ba dama ana neman kuɗi ne don ai kuɗi haka manufan neman kuɗi in ba ta zalunci ba ce ba amma wannan kawai don kai kai runto ko kuma don kai ma ka tsera da malamai ko don kai ma ka shahara amma salama ce Allah zai shigar da shi wuta kawai in za zo ranar alkiyama yayi ilimi amma 'yan wuta ma suna kallo suna kallon abin da ake mara ɗan wuta ma suna kallon abin da ake masa ba malami bane da ba malami bane na yi ilimi na karanta qur'ani na yi hadisi na a ƙarya kuku yi dai kayi amma kayi ne dan a ce kuma an ce وما أخرج ابن حبان من حديث جابر بن عبد الله قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعلموا العلم لتباهوا ولتباهوا به العلماء ولا تماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار جابر بن عبد الله يتي منزان الله صلى الله عليه وسلم يتي لا تعلموا العلم اي لا تتعلموا العلم كركو كوي ilimi litubahu bihi ulama domin ku kafada da kafada da malamai burin ku kenan wala tumaru bihi sufaha ko kuma dan ku yi runto da ‘yan cikin gari wadda ba malamai ba wawaye wala ta khayyaru bihil majalis ko kuma dan ku dinga zaben wurin zama eh ka zama malami ne saboda kai ma in an je wa'azin kasa a daina ka daina zama a cikin rububi eh kai ma saboda an yi bakin malamai ya zama kana gaban masallaci kana kallon jama'a ku ne masu kujera a hakiru inna lillahi ومن فعل ذلك دو دي ايكتا هكا النار النار اي التحذير كده النار النار يجي ايوتا يجي ايوتا وبوب له ابن حبان بقوله ذكر وصف العلم الذي يتوقع دخول النار في القيامة لمن طلبه ابن حبان da ya tashi kawo wannan hadisin sai ya masa babi bawwaba ya masa babi eh da fadin sa zikr wasfil ilmi ambatan siffar ilimi alladhi yutawaqqa'u dukhulun nari wanda ake wato tsammanin shigar wuta fil qiyamati al qiyama liman talabahu ga wanda ya nemi irin wannan nema ga wanda ilimin da idan mutum ya nema to ana tsammanin shiga wuta wal jalibu li hadha al wa'id shadid huwa adam al ikhlas abinda kuma ya jawo wannan wato wannan wannan narko mai tsanani shine rashin ikhlasi wa talabul ilmi littafakhur bihi wa jam'u wa jam'i hutamid dunya da neman ilimi don yin alfahari da shi da kuma tattara hutamid dunya ababen duniya wa kullu hadha min athari fasadi niyyati wal qasd duk wannan yana daga cikin wato yana daga cikin sakamako na mummunan niyya da manufa Allah ya rufa asiri ina ga zamu dakata daga wannan gabar sai Allah ya kai mu na gaba Allah ta'ala ya tara mu cikin ladan daidai abinda ne kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk